بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا متشاهد قوتهم المحرم shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin ga watan sha biyu shekara ta 2010 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu ali imran wanda yau muna darasi na ashirin daidai kenan a cikin sura ɗin satin da ya wuce idan ba a manta ba mun tsaya ne akan aya ta ɗari da hamsin da biyu wala ƙar sadaka kuma Allah wa da haka ne bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم فالله ذو فضل على المؤمنين
sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa suka dawo madina an gama yakin uhud abin da ya same su ya same su sai wasu mutane sai suke cewa a'a min aina asabana hada daga ina wannan abin da ya same mu ya same mu yaya aka yi aka kashe mana mutane an kashe mana mutum saba'in yaya aka yi haka kuma alhali Allah ya yi mana alkawarin zai ba mu nasara yaya Allah ya ce zai taimake mu kuma yanzu gashi mun dawo an kakashe mana wanda aka kashe mana to shine Allah ya saukar da wannan ayar wala qad sadaqakumullahu wa'ada tabbas haƙiƙa Allah ya gaskata muku alkawarin sa na taimakon ku alkawari ne na Allah ya ce zai taimaka muku to ko ya taimake ku din hatta idza fashiltum matsalar daga gare ku ne alkawarin Allah yana nan amma sai da fashiltum ai jabintum tsoro ya kama ku wata na fil amri sai kuka yi jayayya kalmar wata na za'atum din nan ana cewa abin da ake nufi hatta idza fashiltum tanaza'tum sai da kuka samu rauni kuka samu fashal tsoro ya kama ku ya shiga cikin zuciyarku kuma du sabani ya zo ya lullube ku wasu malaman suka ce takadirin ayan shine hatta idza tanaza'tum fil amri wa asaitum fashiltum sai da kuka yi jayayya a cikin lamarinku wa asaitum kuka saba wa Allah kuka saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fashiltum sai tsoro ya kama ku kuma kuka samu fashal in an ce fashal wato mutum kaman bai succeeding ba ya yi ƙoƙarin yi wani abu ya gazayi shi ne sai saɓani ya same ku menene sabanin tsakanin wannan waɗanda aka dora su a akan jabalin ruma wannan suka ce mu je mu kare annabi suka ce a'a ba sai mun je ba mu tsaya to wannan jayayyar da kai shi yasa aka samu nasara har wasu din suka ki su bi abin da annabi ya ce da su na cewa su tabbata akan wannan dutsen shine wa asaitum to nan ne sai abin da ya same ku ya same ku amma ba wai daga Allah bane ba ana nufin ba wai ana nufin ba Allah ya kaddara bane a da kaddarar Allah ne amma laifin dalilin sababin da ya sa aka karkashe ku ko kuka jawo manzo Allah ya sanya dutsen Uhud a bayansa ya fuskanci Madina ya sanya waɗannan jabalin Roma da masu hawa kan wannan dutse a ƙarƙashin shugabanci Abdullahi bin Jubair ya ce to ku tsare mana bayan ya ce ku kiyaye mana bayan mu uhmu zuhurana ku kiyaye mana bayan kar ku bari a tsallako mana ta baya ko ganima kuka ga muna ɗiba kar ku sauko ku ce sai mun zo mun ci tare da ku to wannan matsalar da aka samu shi yasa kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce aka samu wannan mushkila na karkashe su hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum yani asaytum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa khalaftum amrahu kuka saba wa manzon Allah kuka kuka saba wa umarninsa min ba'di ma arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke so ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmai min zafari wal ganima na cin nasara da kuma samun ganima bayan Allah ya nuna muku gashi nan kuna gani yan uwanku suna ta ɗiban ganima amma ku tuna da abin da annabin ku ya ce muku kada ku sauko daga wannan wurin amma ina minkum man yuridu dunya daga cikinku akwai waɗanda suke nufaci suka nufaci duniya suke nufinta allazina tarakul markaza wa aqbalu ala nahab waɗanda suka bar inda aka ce su tsaya kurum suka je suka yi ta ɗiban gani masu ma wa minkum man yuridu al-akhira a cikinku akwai waɗanda suke nufin lahira allazina sabatu ma abdullahi ibn jubair hatta qutilu sune waɗanda suka tabbata tare da abdullahi ibn jubair har sai da aka kashe su waɗannan yuridun al-akhirah Abdullahi dan masu suke cewa ma sha'urtu anna ahada min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta kana yawm uhud yace wala ban taba sanin a cikin mu ma akwai wanda yake son duniya ba sai da ranar yakin uhud ta zo da uhud ya zo gashi an zo ana ta diban ganima kuma annabi ya ce mu yi hakuri mu yi hakuri mu tsaya amma wasu suka sauko suka diba suka sauko saukowan sai sa aka kashe yan uwansu aka fi karfin su thumma sarafakum anhum sannan Allah tabaraka wa ta'ala raddakum anhum bil hazima Allah ya juyar da ku daga kan kafiran suka yi nasara a kanku suka kakkashe ku me dalili saboda kun saba abin da annabi ya ce ku yi liyabtaliyakum to wai dan me sa Allah muku wannan yayi ne liyabtaliyakum liyamtahinakum dan ya jarrabe ku liyunzila albala'a alaikum ya saukar muku da jarrabawa kanku ولقد عفا عفا عنكم to amma an yafe muku wataƙila da zuciya za ta je to ko wannan yana nuna mana cewa sahabbai yan adam ne suna iya daidai suna iya kuskure ba masumai ba ne za su iya saba wa Allah kaga abin da Qur'ani ya bayani a kansu amma da gaskiya aka ce me walaqad afa ankum to yan shi'a yanzu nan dan shi'a da ya samu nan gurin sai ci kasuwa shi ka gani min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu akhira in sun samu jahilai sai su tike a nan kurum ai a cikin ku akwai masu son duniya a cikin ku akwai masu son lahira minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu akhira amma kaji Allah ce wa laqad afa ankum an yafe muku to me ake nema dama yafiya da afuwa falam yastasilakum ba'da al-ma'siyati wal mukhalafa Allah bai bai tsince ku gaba ɗaya karar da ku ya tumfuke ku aka neme ku aka rasa ba bayan kun saba annabi din wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin lalle Allah ma abucin falala ne ga mu'minai kaga a nan gurin sai kuma ya rufe ayar yace su muminai ne na'am yace muminai ne da haka wannan aya din tana nuna mana a irin kuka da sahabbai suka yi na abin da ya same su a garin madina a yakin ohud kuma sun tuno cewa allah ya musu alkawari za su yi nasara to kuma amma sai suka ga an kakkashe su wanda duk da hakan fa akwai nasarar na'am tunda annabi yana nan addini yana nan kuma an samu karfi akan kafirai an ci nasara waɗancan kuma sun samu shahada to wannan yana nuna mana ya koyan uwana ko jihadi ka je kana rike da kan sakali ana yaki idan ka saba wa manzon Allah Allah zai iya ladabtar da kai ballantana kana gida kana zaune ba fada ba yaki ba komai ka ta ka je masallaci ka dawo je ka gurin sana'ar ka gurin aikinka kurum amma ka zamanto kai ne na ɗaya na gaba gaba wajen saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan akwai abin tausayi a ciki kwarai kuma dole ne Allah ya dauki mataki a kanka Allah ganar da mu to sai ci gaba da cewa me kuma تعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملun.
afa ankum kuma duk har yanzu dai Allah ya yafe muku haka ya kamata ku jona ayar Allah ya yafe muku iz tusaiduna yayin da kuke wato tafiya kalmar al-is'adu a larabci tana nufin asairu fi mustawa al-ard yin tafiya a bayan ƙasa laraba sukan ce sa'ida wa as'ada wa sa'ada bi ma'ana wahid duk ma'anarsa guda ɗaya ne kuma akan yi amfani da kalmar sa'ida daga as-su'ud hawan abu to Allah ya yafe muku wa laqad afa ankum is tus'iduna haribin yayin da kuke haurawa kuke tafiya kun kun gudu yayin da aka bada labari cewa manzon Allah an kashe shi din nan ba sun kama hanya ba sun tattafi ba to shi ma ai laifi ne ba a yadda ba suka yi ta haura duwatsu shine al-irtifa wa alal jibali was sutuha suka yi ta hawa duwar watsu suna ketarawa an ji labarin cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya abin abin ba daɗi kowa ya ce to bari an kama gabansa saboda kada abin nan to wannan ma abin da kuka yi to an yafe muku ku tuna wannan lokacin da kuka yi ta tafiya wala talwuna ala ahadin babu wani wanda yake waiwayan wani tafiya kuro an ruga mala duba karfin imani fa irin na sabbai la ta'rijuna wala tuqimuna ala ahad wala yaltafitu ba'dukum ila ba'd ba wanda yake waiwaya ya duba wani والرسول يدعوكم في أخراكم ga manzo yana kiran ku yana can ƙarshe yana halummu ilayya halummu ilayya halummu ilayya ku taho gare ni ana rasulullah ni ne manzon Allah ina an ketare zuwa tsuma an yi nisa shi ma ai laifi ne wala kad afa ankum an yafe mu dalilin wannan abin da kuka yi fa asabakum ghamman bi ghamm sai Allah ya muku sakayya kalmar asaba anan ana nufin fajazakum sai Allah fajazakum kenan Allah ya muku sakayya an ɗauko kalmar mujazati ne ko isaba ne amma bi ma'anar iqab kalmar asaba galiban tana zuwa ne a matsayin lada zuwan lada to amma aranta aka yi anan an aro ta ne ana nufin an muku sakayya na zamman bi zam bakin ciki akan bakin ciki bacin rai kan bacin rai bakin cikin farko bacin ran farko shine abin da ya kubuce musu na samun ganima ba su samu cikakkiyar ganima ba kuma ba su samu wato cin nasara ba irin yacce suke so wannan gamman ɗin farko kenan ya ce kuma bi gammin ko gamman na farko ba a samu ganima wadatacciya ba nasarar da ake nema ba a samu ba a uhud bi gammin bayan ciki na biyu kuma irin abin da ya same su na kakkashe su da aka yi haka shi ma abun bacin rai ne shine fa asabakum ghamman bi ghammin ga rashin ganima ga kisa wasu kuma suka ce alghammul awwal wannan ɓaci da rain da bakin ciki na farko shine irin abin da ya same su na kisa da rauni alghammus sani kuma ɓacin rai da damuwa da kuncin zuciya da ya same su na biyu shine ma sami'u annan anna muhammad sallallahu alaihi wasallam qad qutil irin labari marar daɗi da aka gaya musu cewa wai an kashe manzan Allah fa ansahumul ghammal awwal sai wannan labari na cewa an kashe Muhammadu sai ya mantar da su bakin cikin farko ka san da akwai bakin ciki na ɓaci rai cewa ba samu abin da suke so ba ganimar ba a samu ba kuma daga nan kuma aka zo aka ce annabi ma an kashe to wannan cewa an kashe manzan Allah sai ya mantar da su damuwar farko duka wannan fa ya faru ne saboda mai ƙetare da saƙon annabi din da abin da manzan Allah ya ce da su su yi sallallahu alaihi wa sallama don suka ce alghammul awwal bacin rai da damuwa da kuncin zuciya na farko da ya same su shine Khalid ibn al-Walid da ya fuskanto su da dawaki da shi da kafirai mushrikai suka gansu habba sai bacin rai da mai su yau ka san Khalid ibn al-Walid fa hadari ne a yaki saifullahi fa kenan takwabin Allah zarari amma Allah ya taimaki musulunci ya taimaki manzon Allah sai ya dawo da shi kan hanya eh Khalid ibn Walid ba suna cikin manyan sabai mayaka to wannan shine al-ghammu al-awwal al-ghammu sani kuma aka ce yayin da Abu Sufyan ya tinkaro su kuma lokacin da mantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana ta kira yana ta kira to sai ga Abu Sufyan kuma ya zo shi ma yana ta kai farmaki yayin da wani ya ga abu sufyan gashi ya taho annabi yana jama'a halummu ilayya halummu ilai sai wani sahabi take sai ya zaro mashi da kibiya sai ɗora akan kwari da baka ya ja zai aika abu sufyan zai harbe shi a lokacin sai maza ce gani gani gani nan a lokacin umarni ake jira mai annabi zai ce ayi ghamman bi ghammin likai la tazanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala ma asabakum da kuma abin da ya same ku ai wala alama asabakum min alqatl wal hazima abin da ya same ku na kisa da kuma rusa ku da aka yi ta yi amma dai wallahu khabirun bima ta'malun lalle Allah madaukin sarki wato mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ma fatakum min alfati wal ganima budi da ganima kam ya kubuce sai dai ku yi hakuri amma wai me ya sababin kowa ya san sababin ko to wannan in ta aya ta nuna wani abu tana nuna mana wajibci da muhimmancin bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya azurta mu da bin sa da dadi ko babu dadi to sai ce me kuma
عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم haka وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم na'am والله عليم بذات الصدور
wanda ya zare kibiyan nan yake so ya harbi ba abu sufyan din zai harba ba manzon Allah ya gani amma bai gane cewa shi manzon Allah bane sai ya zare kamar zai harbe shi annabi ce ana rasulullah sai ni ni ne annabi sai ya aje abin harbi manzon Allah ya farin ciki kwarai da wannan ta yadda ya ga a wannan lokacin ga wannan sahabi ya cire wani abu zai harbe shi kuma ya masa bayani shine kuma ya masa da'a ya yadda shi din a tsammaninsa ba annabi ba ne kenan har yanzu da ɗan sauran himma himmar ta su dai bata gama tafiya ba gaba ɗaya to dai akwai bacin rai kam akwai alghammu alghamman bi ghammin to yanzu bayan wannan shine Allah ce sun manzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan sannan bayan wannan bacin rai da bakin ciki da damuwa sun ma'anzala alaikum ya ma'asharar musulmi sannan Allah ya saukar muku ya ku taron musulmi min ba'dil ghammi bayan wannan bakin ciki amanatan nu'asan Allah ya baku aminci kuka samu gyangyaɗi. ana cikin wannan bacin nan da damuwa da fargaba kawai sai Allah ya jefa musu gyangyaɗi. kalmar amanatan wasu malaman suka ce al'amnu da al'amana bi ma'anar wahid duk ma'anarsu guda ɗaya ne samun aminci samun aminci Abdullahi dan Abbas suke cewa amanahum yawma idin bin asin yakshahum Allah ya ba wa sahabbai aminci a wannan ranar ta yadda ya turo musu gyangyaɗi ya ce wa inna ma yan'asu man ya amanu ai wanda yake gyangyaɗi yana cikin natsuwa wanda yake cikin tashi hankali zai gyangyaɗi aka ce kana gida kana kana bacci kai ya kai ya ka ji kakakar kakar ana neman a farke maka kofa yaya ko ka ji ana barin wuta a a kofar gida ana ana yaya za ka iya gyangyaɗi ko an ce ma gari ana yaƙi kowa yana gudu ana ta hijira ana tsallakawa sai kawai za a samu wani yana yana gyangyaɗi zai yi gyangyaɗi a haba mala ko tsawa aka daka ma mai karfi sai ka daɗe gyangyaɗin bai dawo ba da haka wanda kaga yana gyangyaɗi ya samu aminci ne to wai sai Allah ya sa musu kwanciyar hankali da nutsuwa lianna al-khaifa la yanam duk matsoraci baya iya bacci in dai ka riga ka firgita zaka ce ai kwaji kwana nayi ban yi bacci ba ya ya kai ashe wani muzuru ne ya zo ketare ta kan kwanan gidanka muzuru ba ya zo yana taku ka san muzuru akwai muzuru mara kirki zaka je yana taka kwano kaman mutum sai ka ji dab dab dab sai ka ji ana ana ta uwar gida baki kin ji ana tafiya kan kwano fa Allah kuwa in ya ga dama lokacin ta kukan jirajirai sai ka ɗauka wani tsohon aljani ne ya kama ziyara gida to irin wannan da kaji wannan firgicin wala ba ka iya bacci ba in ka ga kayi bacci sai in ka samu garanti a ranka cewa a ashe ma muzuru ne to lokacin za ka iya kwanciya ka yi me ka yi bacci ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم جنجدن دا يللبي wani bangare na jama'a a cikinku a kirar hamza wal kisa'i taghsha a maimakon yagsha bita'i kenan wannan raddan ila amana kenan tunda an ce amanatan to ya kamata a ce taghsha a kira'arsu kenan sauran malamai kuma sun karanta biliya'i su kuma raddan ala nu'as kenan tunda an ce gangadi to sai ya dauki yaksha kenan shi gangadin abu wannan a anan suke cewa a yakin uhud anna aba talha ta kala abu talha ya faɗa cewa غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد yangyaɗi ya lullube mu muna kan sahu fa a ranar yakin Uhud sahun yaƙi kurin sai ga sabai kurin suna ta yangyaɗi shi ma Abu Talha yake cewa fa ja'ala sayfi yasqutu min yadi fa akhudhu yace ina ina abin nan in na gyangyada sai takwabi na sai fadi sai in dawo dauke shi sannan sai daɗa faɗuwa sai in dawo in daɗa ɗaukar su kamar da imam bukhari ya fidda wannan hadisi din a cikin sahihinsa abu talha wata riwaya yake cewa na ɗaga kaina ranar yakin uhud sai da na duba sai naga ba wanda zan gani face sai dai gaina ta gyangyaɗi kawai abun mamaki mala ana cikin yaƙi kuma sai aka ga gyangyaɗi ya kama su abdullahi bin zubair daga babansa zubair bin lawam yana cewa ni na ganni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yaki ya tsananta Allah sai ya turo mana bacci yace wallahi inni la asma'u qawla mu'tab ibn qushayr wan nu'as yakshani ni ina jin magana wannan mutumin mai suna mu'tab ibn qushayr a lokacin ina gengedi ina jin me yake faɗa ya ce amma abin da nake je na faɗa kamar a mafarki nake jewa yana cewa laukana lana min al'amri shay'un ma qutilna hahuna naji yana faɗin wannan magana amma kamar a mafarki naji yana faɗa to wannan shine ma'anar yaksha ta'ifatan minkum gengedin ya lullube wasu daga cikin ku wasu kuma ba su gama yin gengedin gaba ɗaya ba rabi yana yi suna yi rabi kuma kamar ba sa yi wa ta'ifatun to wasu jama'ar kuma a cikin ku qad ahammatuhum anfusuhum kawukan su ne shagaltar da su su ne munafikai kenan tsabar munafurci shine shagaltar da su a wannan wurin ka san munafikan ai suna cikin musulmi ne shine abin tausayin ka duba munafiki ba zai dauki makami a tafi jihadi tare da shi sahu daya tare da muminai amma shi munafiki ne waɗancan ɗin da ake yaƙa ƴan uwansa ne abokanansa ne su sun san shi ya san su in sun zo da amara ma su taɓa shi ba sun san ma'aikacin su ne duk yanda za a an zo an shiga furmutsu yana yana dan yana dan leƙawa yana ja da ba shi bai zai bai zai saran ba malam munafurci ai bai da kama munafurci ba kyau shi aka ce wani munafiki ne ai ya shiga uku kuma munafurcin ma a ce irin na zamanin annabi kana tare da manzo Allah kana masa munafurci ai ka shiga uku to shine Allah ce wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum ay hamalatuhum ala alhammi mana bakin ciki da damuwa ya ishe su akan kansu da kansu yazunnuna billahi ghayra alhaqqi suna yin zato ga Allah zato ba na gaskiya ba wannan zaton shine ai la yansuru muhammadan cewa Allah kalmar ya nuna billahi suna yi wa Allah mummunan zato gairar haƙƙi ba zaton gaskiya ba ai anna Allah la yansuru muhammadan kai Allah bai zai taimaki Muhammadu ba yau ko kuma ka ce ya nuna billahi gairar haƙƙi suna cewa ai anna muhammadan qad qutil yau kan dai mun huta an kashe Muhammadu zannal jahiliya zannal jahiliya kamar zato irin na 'yan jahiliya da mushirkai يقولون هل لنا من الأمر من شيء suna faɗa wannan istifham ne tambaya ce amma tambaya tana nufin korewa ne da musanta abin da suke faɗa din hal yaquluna suna cewa hal lana min al-amri min shay ina ma damuna da wani abu damuna da wata dama akan wannan ina ma damuna da iko na samun nasara yau qul ga ya musu ya manzo Allah innal amra kullahu lillah ai lamarin gaba ɗaya na Allah ne baya hannun kowa baya hannun kowa kaga anan suna cewa ka ina ma da nasara tana hannun mu kenan da mun taimaki al'umma musulmi sai Allah ya gwalashe su ya gwale su kul innal amra kullahu lillah al'amari duk gaba daya na Allah ne yakhuna fi anfusihim ma la yubduna lak ai suna koyewa ne a cikin zukatansu irin abin da ba za su bayyana ma ba ma'ana abin da ke cikin zuciyarsu ba wai nasarar suke so ka samu ba ai so suke a ce an kashe ka sun huta يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا cewa ma suke haba ai da muna da lamarin da al'amarin a hannunmu yake wallahi da ba a kashe mu anan ba law kana lana uqulun lam nakhruj haka fa suke cewa wallahi da muna da hankali da ba mu fito ba bayan waɗancan fa wanda aka tattare din fa wanda dan salulu ya ɗebe wasu ma suna tahowa ai ai dole a samu wakilci a cikin su to wai da aka zo yakin cewa suke da muna da hankali da bamu zo ba to wanda yake faɗin wannan suna faɗa a tsakanin su suna gulmatawa a tsakanin su shine wai zai zo ce wai da nasara tana hannunsa da ya taimake ka yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak da ba mu zo ba kuma da ba a kashe mu anan ba da ba a kashe shugabanninmu ba saboda su ma akwai wannan da aka kashe nasu ai law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna qul a wata aya Allah ce qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina qafwan a cikin wannan aya din Allah ce law kuntum fi buyutikum ga ya musu wallahi koda a gidajen ku kuke la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim wadanda duk Allah ya rubuta musu mutuwa alladhina kutiba alaihimul qatl wanda Allah ya kaddara sai sun mutu wallahi sai sun fito shine labaraza kuma sai sun fito ila madajihim an karsu ila masari'ihim zuwa inda za a kwakkwantar da su ga waki duk wanda Allah ya rubuta masa mutuwa wallahi sai ya fito a ranar ba duk wayanka duk dabaraka inda Allah ya rubuta ma mutuwa to wallahi sai ka fito an kashe ka da haka ba ku da wata dabara وليبتلي الله ما في صدوركم Allah yayi wannan ne dan ya jarrabe ku ya jarrabi abin da ke cikin wato kirazan ku ma fi sudurikum sudur jam'i ne na sadr waliyumahhisa ma fi qulubikum kuma Allah yayi ne dan ya fitar ya kuma bayyana abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukatan kowa min khairin aw sharrin zuciyar muminai da alheri ke ciki Allah ya sani zuciyar munafikai kafirai zindikai da sharri yake ciki Allah ya sani kuma yayi wannan ne daman dan ya bambance a ware na kwarai a fitar da shinkafa a batsakuwa a gane musulmin kwarai a gane munafikai yan rakiyan kafirai ma'aikatan kafirai Allah raba mu da munafurci da haka ya koyan wana wannan aya din tana nuna mana irin ni'imar da Allah madaukin sarki yayi wa sahabbai ta yanda da sun shiga damuwa sai kuma ya turo musu da gyangyadi su samu hutu ai wanda yake da gyangyadi yana da garanti kenan ko ba haka bane to wannan shine fa inna mal usri yusra duk kunci yana tare da sauki da an wahala kuma sai Allah ya kawo sauki kuma an ci nasara a sauran yakuka da suka biyo baya na mala إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ake dawo da bayani ga waɗancan cikin waɗanda suka tafi aka gudu innal ladina tawallaw minkum lalle waɗanda aka ci nasara a kansu suka gudu in hazamu minkum ya ma'ashar muslimin yawmal taqal jama'ani ranar da jama'a jama'a guda biyu ko kungiya kungiya guda biyu suka haɗu jam'ul muslimina da jam'ul mushrikina kenan jama'ar musulmi da jama'ar kafirai suka haɗu shine yawmal takal jama'ani jama'a biyu suka haɗu jama'ar musulmi da jama'ar kafirai waɗanda suka juya suka tafi walam yabqa ma annabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathata ashara rajulan duk suka tafi ba wanda ya saura sai mutum goma sha uku tare da manzon Allah kurum mutum shida cikin muhajirun abubakar umar aliyu talha abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi waqqas Allah ya yarda da su da waɗannan duk suna nan ba su tafi ba sauran duk sun tafi waɗannan mai hukuncin su inna mastazallahum shaytanu shaytan ne ya nemi kautar da su tafiyan nan da suka yi shaytan ne ya kautar da su shaytan ne ya kira su yace ku taho ku taho annabi kuma yana kiran su wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum kenan إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا شيطان ne ya kautar da su dangane da saboda abin da wani bangare na aiki da suka aikata ai bi shu'umi zunubihim saboda shu'umin zunubin da suka yi bi tarkihimul markaz da barin idda annabi ya kafa su yace su tsaya shedan ne ya musu wannan amma walaqad afa Allahu anhum su din ma da suka gudun Allah ya yafe ya yafe musu ka duba balaga ta ƙur'ani a can yace wa laqad afa anhum ya yafe musu ya yafe musu anan sai aka kawo ƙarara wa laqad afa Allahu anhum tabbas haƙiƙa Allah ya yafe musu to me ake jira kuma inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne kuma mai juriya tabaraka wa ta'ala yanzu wannan wai wani sahabi ai ko wani ko dan shi'a ya zo ya ya ya ya ya kira sahabi yana tsine masa albarka wai ai mutanen da an je yaki ma guduwa suke yi ba ba zama suke yi ba in banda shedanci irin naka dan mutumin mutumin banza mutumin mutumin almajirin shedan yanzu kai ko ko kayya kayya aka ya cikin uwarku ba an neme ka rasa ba ka duba gumurzu irin wannan malam aje yaki gaba ɗaya annabin an ce an kashe shi ai suna da uzuri cewa aka an kashe annabin gaba ɗaya suka tsorata suka firgita suka tafi to sun yi kokari ma sun jihadin kai yanzu ina naku jihadin kun taba je dan shi ya jihadi a duniya a duniya a tarihi ba su taba yi jihadi ba kuma rasi ba ba kuma shine gaba wannan a gaban su ba da haka hadari ne ba karamin hadari ba kaga yanzu dan shi da yazo ya zagi sabi ma ya kare ta wannan ayoyin ne ko ba ku gane bane ban sani ba wallahi ko yan wasu na fahimta ko ba abu na gashi Allah yana cewa Allah ya yafe musu to kai laifi an yafe maka shikenan to me yasa suka laifin dan Allah ya nuna mana sahabbai ba annabawa bane da aka ce sahabbai adilai ba an ce adili ba yana nufin wai baya saban Allah ba zai iya sabawa Allah kuma ya tuba Allah ya fi to yan gata ne ma waɗannan suna da in sun yi laifin ma za a faɗa a Qur'ani an yafe musu da ni da kai fa karan kada miya ha ba labari haka muke tafiya cikin duhu sai dai Allah kiyaye kuro hadisi ya tabbata kamar yadda Imam Bukhari ya fitar wani mutum ya zo ya yi aikin hajji sai ya ga wasu taron mutane suna zaune sai ke cewa man haula al-qu'ud waye wadancan wanda suke zaune sai aka ce haula quraishun quraishawa ne kuma sai ya ga wani dattijo malami a cikin su sai ya ce man shaykhu waye wancan malamin kalu sai aka ce ibnu umar abdullahi dan umar ne a cikin su kawai sai ya tafi wurin shi sai ce da shi inni sa'iluka an shay in atuhaddithuni ni zan tambaye ka wani abu zaka bani labari zaka bani ansa yace an shuduka bi hurmati hadha albayt ina hada ka da Allah ina yi magiya dan alfarman wannan daki da muke gaban shi dakin Kaaba a ta'alamu anna Usman bin Affan farra yawma Uhud zaka iya tunawa ka san cewa Usman ibn Affan ya gudu ranar yakin Uhud tana ku ba manzo Allah ba duniya kenan tambayan ka nake Abdullahi dan Umar ka san cewa Usman bin Affan din da kuke gadara da shi a ranar yakin Uhud ya gudu kun tambaya abdullahi dan umar ya ce na'am eh ya gudu sai ya ce da shi fata'alamuhu taghayyaba an badrin falam yashhadha ka san cewa dai shi wannan usman din naku ranar yakin badar ma bai je ba ba uhud ba badar ana usman bin affan bai je uhud ba bai je badar ba ko ya je uhud ya gudu badar kuma ya ki zuwa sai ce eh in ji wa in ji dan umar sai yake ce da shi abu na uku فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها كاسن cewa ranar da aka yi bai'atul ridwan Usman bin Affan bai je ba nan ma yake zuwa kaga akwai bukata ai karatu ko ko kuwa malam baki karatu bai za ka yi warware wannan matsalar ha akwai mushkila fa to mu Allah ya taimake mu yanzu a wannan karin yan bid'an wannan zamanin majahile ne fadil ba sa zuwa karatu ba sa makaranta da suna karatu ne ma da za a sha wahala amma kwari ne shelters kawai za ka fesa musu fi ka kammale da su ba ka da bukatar sai ka dauki itace ka buga kaga yanzu bera in yayi kwari shelters ba zai kashe shi ba dole sai ka hada da itace amma kwari fa kana fesa wallahi zubowa za su yi ta yi to waɗannan su ne 'yan bid'a tun na da ɗin in shi'a tun na da ɗin masu shi'ancin kaji ko shikenan sai ce eh kawai wannan mutum sai ce Allahu akbar ya cinye zai tafi sai aka ce a dakata mana ai an amsa maka ne dan a ji daɗin tattaunawa da kai a malam ya zo gurin mai karatu ya wannan garajin a tafi ba a bashi kashi ba ai dole sai an bashi kashi da ilimi ce dakata Abdullah dan Umar ya ce ta'al zo la ukhbiruka wa la ubayyinanna laka amma sa'altani anhu zan baka labari kuma zan bayyana maka dalla dalla abin da ka tambaye ni akan shi yanzu wannan fa gaba ɗaya ya dirawo waye ne sayyidina Usman kurum yace gudun da kake cewa ya gudu ranar yakin Uhud fa ashhadu anna Allah afa anhu ba shi kaɗai ya tafi ba kuma ina shaida maka mu dai a Qur'ani Allah ya ce ya fi masa shine wannan aya din wa laqad afa Allah Allah ya fi musu yana ciki to shi din me su mahalicin su mahalicin sa ya ce ya yafi to kai fa dan tsurku kaga bai da hujja Allah ya yafe masa na gaya mu kuma wani zai ce to yaya aka yi to ai ba a ce sahabi baya sabo ba yau da an ce sahabi baya sabo ne to da muna da matsala to suna yin sabo su ma sahabban to sun yi sabo an yafe sai me shi kenan da nassin alkur'ani mai girma to shi yasa aka ga muku su shi abu sai da wannan qur'anin namu ba daman sun faɗa sun ce wannan qur'anin babu ruwan su da shi bai yi kama da nasu ba nasu ya ninninka wannan so dubun dubata wannan qur'anin su umar ne haka suka faɗa suka ce nasu original din shine wanda Ali bin Abi Talib ya mutu ya bar wa na Fatima amma wannan qur'anin na su umar ne da su usman wannan wanda muke karanta ayyukan su din shi yasa har yanzu yan shi'a suna da musafa fatima wannan in kaga sun karanta shi wallahi wallahi sai dan taqiya kurum kada su ki karanta shi ko ko mai sharar kasuwa ma ya jibga musu kaulasan ya ce kafirai ne kuma baya haufi a da duk wanda ya taba wannan alkur'ani dama ai kaula sanne kudin take yawo a kansa to amma za su lallaba su je da ku haka amma wallahi ba su yarda da shi ba kuma wannan da shaidu za mu iya kawo shaida dubu wallahi a cikin littafin su dubu kaji dubu ko dubu wallahi akthar min hada fi kutubihim ba wai a cikin littafin Allah sunna ba a cikin littafin su cewa wannan alkur'anin muharraf ne lalataccen alkur'ani ne corrupted qur'ani ne lalatacce ne ina da su yanzu haka ina littafin da sunan littafin da shafin da komai da komai ai shi ba addini bane ai duk wanda ya wayi gari ya zama dan shi'a ai tsohuwarsa bata ci sa'an naƙuda ba ta wahala kaji bata dace ba yace to da kace bai je yakin badar ba abin da yasa sayyidina Usman bai je yakin badar ba kuna jin amsoshin ku dan kada wani dan shi ya rutsa ka wata rana fa to ka ji dalilin da yasa bai je yakin badar ba yana auren yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a daidai lokacin za a je yakin badar ba ta da lafiya manzon Allah shi ya hana shi zuwa yace kar ka je ka tsaya ka kula da yarinyar nan yace inna laka ajara rajulin mimman shahida badaran wasu hamuhu annabi ya ce karka je ka tsaya ka kula da wannan yarinya saboda ba ta da lafiya Allah zai baka ladan wanda ya je badar da kuma rabon yakin wanda ya je badar kuma haka aka aka bashi ladan mai zuwa badar kuma kayan ganima na yan badar din sai da aka kawo mai har gida to me duka ne yace kare je yanzu anan dan shi a waya zaga annabi ya zaga manzo Allah ya soka to amma matsala in baka karatu za su iya kife ka da wannan sai ka ji ana ta ai bai je wa yakin badar ba sayyidina usman ma bai je badar ba in baka yi karatu ba za gane wannan ba me yasa bai je ba annabi ne ce kare je me dalili yar manzon Allah ne a hannunsa me sababi ba ta da lafiya yace tsaya kula da lafiyarta kuma annabi din shine dan sakon Allah kuma ya ce raban yakin badar din da ladan badar din duk an bashi to ba shikenan ba kaji wannan Abdullahi dan Umar yake cewa amma tagayyubuhu tagayyubuhu tagayyubuhu wato kin zuwan da yayi na bai'atul ridwan ba wai kin zuwa ba rashin ganin sa da ba a yi ba yace to wallahi da akwai wani mutum لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه wato an zo mubaya'a din ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin za a yi mubaya'a din sai ya aiki sayyidina Usman cikin garin Makka. Ya aike shi, ya ce je samu kafirai ƙureshawa daidai lokacin da za mu bayar ba. Annabi ya aike shi. Usman ya ce da da wannan Abdullahi dan Umar ke cewa wallahi da a cikin sahabbai akwai wanda yake da kima da daraja sama da sayyidina Usman a idon mutanen Makka to da ba Usman din za a aika ba wancan mutumin za a aika to shine dattijo mai kima mai daraja da suke ganin kimarsa da darajarsa a idansu sai annabi ya aika shi yace ka je gurin mutanen makka ce musu kaza kaza a lokacin da ya tafi kuma a lokacin ne aka zo aka yi wannan mubaya'a din tabi'atul ridwan to ya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya aika shi ya tafi makka sai annabi yake cewa hadihi ya daga hannunsa fa shi annabi da aka zo mu baya tunda an zo mu baya ana miƙa hannu ana ana ana dorawa to usman baya nan sai ya ce hadihi hadihi yadu usman wannan wannan wannan shine hannun sayyidina usman ya dauki hannun ya dora yace ya masa ta samu baya to kai malam ba ma gwanda ma annabi ya masa wannan din ba ka kan ai ya samu ta asali ko kuwa wannan fa ta garanti annabi ya masa da kansa annabi ya buga hannunsa akan wannan yace hadihi li usman hadihi li usman abdullahi dan umar yake cewa izhab bi hada al'ana ma'ak dauki wannan karatun yanzu mun baka tafi da shi garin ku ka je ka isa musu zaku dakin ya an shi da ka ya ku yan uwana na kawo mana wannan hadisin ne anan dan in nuna mana maganar cewa wani sahabi bai ya gudu a yakin Uhud za a yi ta faɗa ana maimaitawa ko wani bai je kaza ba wani bai je kaza ba to amma ga abin da Allah madaukin sarki ya faɗa to sai Allah ce me
ya أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله أكبر والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يا قوة عندك إيماني kada ku kasance kamar kafirai ka ji da Allah mana ya ku waɗanda kuka yi imani wanda Allah ya muku gata ya sa muku riga ta imani la takunu kallazina kafaru kar ku zamanto kamar kafirai yani almunafiqin ku zama kamar munafikai irin su Abdullahi ibn Ubay da shi da almajiransa wa qalu li ikhwanihim suka gaya wa ƴan uwansu munafikai fin nifaqi wal kufri munafikai da kafirai ƴan uwansu ko kuma li ikhwanihim fin nasabi suka gaya wa ƴan uwansu cikin dangantaka idza darabu fil ardi idan sun yi tafiya a bayan ƙasa ai safaru fiha yayin da suka yi tafiya li tijaratin aw ghairiha ko dan kasuwanci ko wani abu aw kanu guzzan ko kuma suka kasance guzatan sun je yaƙi kalmar guzzan ko guzatan jam'i ne na gazin gazin shine mayaƙi fa kutuli su sai aka kashe su sai su dinga cewa laukanu inda na mamatu ab ai da suna tare da mu da ba su mutu ba maganin su me yasa suka fita yaƙi mamatu da suna tare da mu wallahi da ba su mutu ba shine laukanu inda na mamatu wa ma kutilu kuma da ba a kashe su ba li yaj'al Allahu zalika hasaratan fi qulubihim Allah tabaraka ta'ala wannan ya sanya wato hasara bakin ciki da bacin rai gamman damuwa hasara ko bacin rai shine in an ce hasara wato bisu bisukuni sini ana nufin gam bakin ciki da bacin rai tabbata a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumit lalle Allah shine mai rayawa shine mai kashe da Allah ka ji wannan maganar malam mutuwar wani a yaƙi mutuwar wani a jihadi ba wai tafiya jihadin ne kashe ba a dama Allah ya riga ya rubuta mutuwarsa ta zo to wa yake kashewa ke rayawa Allah ke kashe Allah ke rayawa kana kan gadon ka ma zaka iya mutuwa wallahu yuhyi wa yumit Allah shi ke rayawa shi kuma shi ke kashewa tabaraka wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa a kirar hamza wal kisa'i wallahu bima ya'maluna basir bil ya kenan suka karanta sai ce mai kuma وإن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون نعم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
Allahi aw mutum idan aka kashe ku saboda Allah a yaƙi aw mutum ko kuma ma kuka mutu haka kurum kalmar aw mutum a kira'ar nafi'u da hamza da kisa'i sun karanta aw mittum bi kasr mimi kenan ko sauran malaman kuma su karanta aw mutum kamar yadda malam ya karanta mana anan idan ka ce mutum daga mata ya mutu ne kenan mata ya mutu ko kama ka ce ƙala ya ƙulu ƙala ya ƙulu ƙala ya ƙulu ƙultu mata ya mutu mutum ko shine wala in mutum au utiltum wasu kuma sun karanta da mittum kama ka ce mata ya matu mittum kenan ko kuma ka ce خاف يخاف خفتم كو خاف يخاف خفتم مات yamatu mittum kenan duka dai kirawoyi ne tabbatattu la maghfiratun min Allah to wallahi za ku samu gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala fil aqiba a lahira wa rahmatun samu wannan gafara da rahmar ubangiji wallahi khairun mimma yajma'una sama yake da alheri fiye da abinda mutane suke tarawa na ganima sama da abinda muke mutane suke tarawa na kudade a gidajensu wasu sun karanta min ma tajma'una kirar amma kenan bitta wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum ko muttum la magfiratun min Allah khairun mimma tajma'una a maimakon mimma yajma'una wala in muttum aw qutiltum idan kuka mutu ko aka karku aka kashe ku la ila Allah tusharun zuwa ga Allah dai za ku koma gaba daya fil aqiba a lahira fa bima rahmatin min Allah saboda rahama ta ubangiji linta lahum sai ka sauƙaƙa musu al'amuranka mana rahamar Allah ne kuka samu dacewa da ita yasa linta lahum kalmar linta daga lana lin ne abu tausasawa ai sahulat lahum akhlaquka Allah ya sauƙaƙa musu ɗabi'unka kai manzon Allah ba su sha wahala da kai ba wa kasurat ihtimaluka sannan kuma juriyarka ta yawaita ba kai gaggawa a kansu ka ɗauki mummunan hukunci a kansu ba yayin da ka ji ba daɗi sun saba maka kamar yadda suka yi maka a yakin Uhud walau kunta fazzan ghaliz alqalbi da kai manzon Allah mutum ne jafiyan sayyi alkhuluqi qalil ihtimal mai ke kasasshiyar mu'amala mai mummunar ɗabi'a wanda baya ka da juriya da halin mutane ghaliz alqalbi wanda kake da kakkausar zuciya kana da fada lanfaddo min haulika ai da tuntun sun baje sun rabu da kai la nafaru wa tafarraqu anka da duk sabai inda kana da irin mummunar ɗabi'a hali mara kyau zuciya mai kakkausar zuciya baka da rahama baka da tausayi da sun tafi sun rabu da kai wa tafarraqu anka wastaghfir lahum ka neman musu gafara ka neman musu ceto wa shawirhum fil amr kuma ka rinka shawara da su a cikin al'amarinka ay istakhrij ara'ahum ka rinka fitar da ra'ayyukan sahabbai kowa ka bashi dama freedom of speech kenan freedom of expression ka bar wani expression abin da yake so ya faɗa abin da yake so ka ba su dama dan ka san me suke so wa shawirhum fil amr amma fa iza azamta fa tawakkal ala Allah idan kai azama ka gama himmatuwa ka dauniya to shikenan ka dogara ga Allah kurin ka zartar da abin da kaga shine ya dace amma ba laifi kai shawara malamai sun yi sabani cewa me yasa Allah ya umarci manzon Allah ya rinka shawartan sahabbai duk da cewa manzon Allah yana da cikakken hankali yana da cikakken tunani yana da cikakken ra'ayi kuma ya san ya kamata babu tawaya babu nagasa a tattare da shi to wanda yake da wannan mai hikimar da za ta sa a ce ha sai ya nemi shawara kuma shi ana yi masa wahayi sauran kuma ba a musu wahayi mai hikimar da ta sa Allah ya ce wa shawirhum fil amr ɗaya daga cikin malamai imamu qatada yake cewa Allah ya yi wannan ne don ya faranta zukatan su saban su ga dai an ba su girma ba wai dan shawararsu ita ce za ta ta annabi ba tatriban li khatirihim kaga idan mutum ya zo ya nemi shawara ka zaga ya girmama ka yi wani da Allah na neman shawara ka ai baka zuwa ka nemi shawara sai mutumin da yake wani mutum very important a wajenka ko ba ka bane ba to annabi ya nemi shawara sabai ne dan ya girmama su kuma shi dama yana girmama sabansa kuma dan ya faranta musu a ransu shine tatriban li qulubihim wa khatirihim wasu malaman suka ce a'a ba wai dan kansa yayi ba yayi ne dan na baya su yi koyi da shi mana shugabanni da za su zo daga baya kan su zo su rinka istibdadiya an gane ko mutum ya rike mulki shi kadai sai abin da ya ga dama zai baya shawartar na kasar shi dan su yi koyi da shi a ai annabi ma yana shawara to ai mu ma ya kamata mu yi shawara to Allah ya sa yayi wannan ne wa shawirhum fil amri dan saboda me na baya su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha Allah mata rahama hadisin Imam Tirmidhi da ya ruwaito shi tana cewa ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي ban taba ganin mutumin da yake da yawan yin shawara ga mutane ba irin annabi Muhammad ban taba ganin mutumin da yake da yawan yin shawara da mutane irin annabi Muhammad ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tace wasu malamai sun taba hadisin sai dai ya zo ta wasu hanyoyi masu masu yawa kamar yadda Hafiz ibn Hajar ya yi magana a kansa a cikin littafin alkafi a shaf haka imamu shafi'i ma ya fidda shi wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu al mutawakkilin Imran ibn Husaini Allah kara masa yarda yake cewa manzo Allah yana cewa yadkhulu 70 alfan min ummati aljanna bighairi hisab akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ranar tashin alkiyama babu hisabi aka ce ya manzan Allah suwaye manzan Allah ce humul ladina su ne waɗanda la yaktawuna wa la yastarqun ba sa sa ana yi musu lalas ko irin sakiya dinnan da ake da wuta in ciwo ya same su amfani da karfe da wuta a sa sannan ba sa neman magani ji fa kai malam in ciwo ya same su saboda tsabar tawakkali sun yadda Allah ne ya dora musu to Allah nan da ya dora musu ya sauwakar da su magani ba za su sha ba haka za su yi tagwarwa ba su neman magani idan fa kace za ka yi haka din ba laifi kai ba in ka ce kai ka yadda da kaddara Allah jama'a ba cewa fa aka yi karka a karka nemi magani ba dan manzo Allah ya faɗa wani hadisi yace ta dawo ku nemi magani ku yi magani ko yace babu wata cuta da Allah ya saukar face tana da magani to amma a wannan hadisin da wani makamancin wannan idan tawakkalin ka ya kai saboda tsabar tawakkali da dogaro da Allah ciwo in ya kama ka ka yadda Allah ne dora ma ba za ka nemi wani magani ba za ka ta zama in ya ga dama ya warkar da kai wannan ba laifi kai ba to ba su neman magani na'am ba laifin da kai ai tawakkali aka yi ko yanzu ka fara to ga wani zai fara nan in za ka gwada amma dai a Najeriya dai to Allahu alam ko zai yi ko bai zai ba ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kadai suke tawakkali suke dogaro ukasha ibnu mihsan ɗaya daga cikin sahabbai ke ce ya rasulullah ya ubangiji ya manzo Allah udu Allah an yaj'alani minhum ka roƙan min Allah ya sanya ni cikin su annabi ya ce kana so ka shiga cikin waɗannan waɗanda za shiga aljanna babu hisabi ce na'am yace to anta minhum kana cikin su ai ba wahala ai sun dace malam sun dace amma fa Allah ya san zaɓin da ya yi ya zaben masa waɗancan suke tare da shi bai zaɓe ne bai zaɓe ka ba wataƙila inda da ni da kai ne wataƙila Allah kiyaye ana wani ɓangaren eh Allah ya tsare ai iya kowa da kaga Allah ya ajiye shi ya giredin imanin ka nan aka ajiye ka su waɗancan Allah ya halice suna da ƙarfin imani sai sai ya haɗa su da babban aboki shine manzon Allah su ne za su iya jurewa su yi dakon addinin a kasce su dan addini ya ɗaukaka ni ko fa da ni da kai ko mari aka ma a masallaci na wataƙila ka daina zuwa ce na daina zuwa za a zo a mare ni kawai wani ma wani cikin sabai ka san mutane masha Allah akwai san na bati da na fala ya rasulullah udu wallah ya jala ni minu ya mazala ni ma sai annabi ce kai sabaka ka biha ukasha daman tiket din kat din guda ɗaya ne ukasha ya riga ka to shine Allah ya ce me mu je malam
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون yansurkumullah idan har Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum ai ba wanda zai rinjaye akan ku ai in yu'inkumullah wa yamna'akum min aduwwikum in Allah ya taimake ku ya tsare ku daga abokanan gaba fala ghaliba lakum ai ba wanda zai isa ya rinjaye akan ku misla yawm badr kamar yadda ya faru ranar badr wa in yakhzulkum idan ku Allah ya tabar da ku ko ya turukukum ya kyale ku falan falam yansurkum kama kana bi Uhud bai taimake ku ba kamar yadda ya faru a Uhud faman da alladhi yansurukum min ba'di to waye zai taimaka muku ne bayan Allah waye zai taimake ku min ba'di ai min ba'di khuzlanihi bayan ya tabar da ku ko bayan ya ki taimakon ku wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna to mu'minai dai ga Allah kadai suke dogaro tawakkali shine Allah ta'asillaha min ajli rizqika kada ka saba wa Allah saboda arzikin da ya baka ko kuma ka ce Allah tatluba li nafsika nasiran ghayr Allah kada ka yadda ka nemi taimakon wani in ba Allah ba shine tawakkali wala li rizqika khazinan ghayrahu kada ka nemi wani mai tsare ma dukiya in ba Allah ba kar ka yadda cewa Allah bai isa ya tsare ma dukiyarka ba sai dan adam karka ce da ba dan dan adam da ka ba ya tsare ma ba da ba dan ka kai banki ba da ba da kaza bai faru ba a'a ka ji Allah ne baka iko da dama ka kai bankin ba kuma kada ka mayar da aikinka ka nemi wani ya sani in ba Allah ba aikin da ake dan Allah ko to kai in dai Allah ya sani shikenan na je na yi aiki na alkhairi na yi da'awa na taimaka na yi ibada na yi wani abu ka sani baka sani ba ba ruwana amma mai sama ya sani shikenan to wannan shi ake ce da shi tawakkali ma na ka miƙa al'amarinka ga Allah gaba ɗaya abinda muka faɗa na daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ya mana afuwa ya mana rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullah ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wannan ba ke cewa mana da Allah da gaske ne akwai hadisin da yake nuna cewa zan Allah ya yi kitso a ina yake kamar na taba karanta wani abu makamancin wannan ba zan iya tuna inda yake ba amma bari in ajiye takardar insha Allah zan bincika maka in gani bi idnillahi ta'ala insha Allah wannan ba Allah kuma yake cewa da Allah malam mutumin da mani ya zubo masa a dangane da sha'awa ko yana wasa da gabansa zai wanka zai yi mana zai sai daina wasa da gaban nasa in ba da aure ya je nemi aure in ba da kuɗi ya je nemi kuɗin auren ko yawwa wannan kuma ya ce da Allah malam abubakar da umar da usman da ali wai annabi bai ce su ne ba kulafawar rashiduna wai bai ce su ne ba yan shiya ne suke faɗin wannan magana ya faɗa mana da yake jahilai ne shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa babu wanda yafi kowa bakin jahilci a cikin kungiyoyin bid'a yan bid'a irin yan shi'a su suka fi kowa jahilci ajhalun nasi bil manqulati wal ma'qulati sukan in dai kana neman jahilai to ka same sai kai fati haka ibn taymiya faɗa yana nan hadisi ne annabi ya faɗa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin a wata riwaya ce abubakar wa umar wa usman alai wa ali addu alaihima alaiha bin nawajis wa iyyakum muhdathatil umur hadisi ingantacce annabi ya faɗa mana to nan yayi magana ko akan tuba ne ko me ban dai gane rubutun nasa ban wai da ansar karshe da waye ka koma cikin riyadus salihin kitabu akwai babu tauba tuba za ka samu ƙarin bayani akan abin da kake ke nema kamar kowa ya ce ko wasu mutane uku ko mi ban dai gane dai sosai ba amma ka koma cikin riyadu salihin ya yi bayani akan duk abin da ya shafi matsalar tuba ya kawo kisar kabu dan malik da hadisai da ayoyi da allah ya magana akan tuba wani mutum ne ya yi tafiya ya yi shekaru ba a da labarinsa ba a san ina yake ba to wai da Allah za a iya raba gadansa to irin wannan matsala abinda malamai suka faɗa shine yayin da aka nemi mutum ba same shi ba na farko dai a yi ta cikiya duk inda aka san za a iya neman sa a neme shi a yi cikiya na farko kenan idan aka yi ba a samu ba to sai a sanar da hukuma a gaya wa alkali ga wane wane fa an neme shi ba a same shi ba idan yana da 'ya'ya yana da mata kenan idan aka sanar da shi to sai a tsaya a jira lokacin da duk sa'anninsa irin ya shi ya shi sun mutu to za a yi sai a sai a raya cewa kai ko yana nan madiyar ya mutu to a lokacin sai a raba gadansa ba wai kawai dan ya shekara goma ba san ina yake ba sai a sai a raba ba za ku yi ta ajiyar dukiyansa da kayansa da waye sai a duba lokacin da sa'anninsa irin ya shi ya shi duk sun mutu ba saura sai a ce to shi ma ya mutu da wannan kun raba gadon yayi amma a haka sannan shi ma wannan raba gadon fa ba ku ne za ku raba alkali ne zai raba dan alkali shine hukuma idan ya zo ba zai rikici da kowa ba da hukuma zai rikici amma an kai kaje ka raba akwai mushkila haka aka yi kuskure kwanan nan wannan uwa yake fatawa kawai wani mutum ya aka ya aka yi wai ba a gan shi ba ba san ya aka yi ba wai ana zaton ma baya nan ko ya mutu kurin wani ya je ya aure matarsa haka kurin matar ta je ta yi- ta yi- ta yi idda haka kurin dangaraje wallahi malam ana ana ana gama auren malam ta tare sun fara zama suna jin daɗi gogon kashi yana tsammani ya samu ya samu ya samu bati ya samu ya samu fala malam mutumin ne da kaga aljani sai gashi ya duro eh kawai ya dawo da kayan alatu da guzuri da komai ya tafi da abin nan aka zo aka rasa ya za a yi kayya kayya kayya ina ina wance sai kowa ya shiru ana zazzare ba daɗi ya je ya ɗebo duniya ya dawo matarsa ba ta nan kuma ina ma zai sauka sai wani ya shahada kurin ce kaga gaskiya zan gaya ma an jira ka baka dawo wata kai aure ya ce tam ai kusa a yi ta wallahi to za a yi ta ne an fara yin ta ne mu kuma aka za ka yi mana fatawa yaya aka yi da yi ba auren ai dan me za a zo a yi auren ta ba tare da dogon bincike ba kurin komawa za ta je ta yi istibra'i ta yi jini daya ta koma gidan mijin shikenan shi kuma wancan wanda aka aura masa ya isa ki fadi astaghfirullah dan abin da ya gabata kuma shikenan Abin- wannan bawan Allah yake cewa da Allah yana bukata a taimaka masa da addu'a saboda wata matsala um, ni ma zan dan fake a jikin takardar nan ni ma ku taimaka min da addu'a ina da matsala ko ko kuma tunda ba ku da shi shikenan to shi kenan gaba ɗaya mu haɗu a cikin takardar akwai ɗan uwa mala ikirma Allah ya ƙara masa lafiya Eh, shekaran jiya zai tafi karatun nan zauri da muke na Usman bin Affan da Azhar ran Asabar ne ko Ladi ne Asabar ne Ladi ne wa ranar Ladi kenan wallahi ya hadari a babur- abun hawa wani ya zo ya biya taka masa nan kafadarsa wallahi kuwa mai mai mashin ne amma dai an daura shi da yanzu haka a daure yake da haka akwai ana bukatar yin uwa su taimaka masa da addu'a Allah ya bashi lafiya malam ikirma dai mai zama nan eh Allah Allah ya bashi lafiya muna fatan Allah ya rubuta masa ladan da yana da lafiya da ya zo karatun eh kuma dukan mu ya Allah muna roƙonka muna tausiri da wannan karatu ya Allah duk wanda yake da matsala ko bukata a wurin nan ta alkhairi Allah ka biya masa ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka biya mana bukatunmu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya dalibai masu karatu ka ma sa albarka cikin karatunsu wanda suke jarabawa ɗaliban jami'a yanzu ana ta jarabawa da na kwalejoji ma ana ta jarabawa muna fatan Allah ya ba su nasara Allah ya sa su yi a dace yan kasuwan cikinmu Allah ya ba su albarka ma'aikatan gwamnati Allah ya sa albarka ma'aikatan kamfani da ma'aikatan ma'aikatu ma duka Allah ya sa musu albarka kowa da kowa da mata ma da suke tattare da mu suna tare da mu masu aure da marasa aure Allah ya biya musu bukatun su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin